الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 29 ga wata na Zulhijja hijira shekara 1445 wanda ya dace da biyar ga watan bakwai 2024 Allah mana mawafaka. tsawon kusan kwana hamsin rabon da darasi a wannan wuri Allah ya albarka gaba abin da ya gabata kuma Allah sa albarka cikin sauran abin da ya insha Allah ɗan uwa kamar da yadda kuka sani bulaguro na alkhairi na aikin haji ya sa aka tsaye da karatu kuma da alƙawarin isar da sako na yan uwa na gaisuwa suna cewa isarwa da jama'a gaisuwa yan uwa balle ahlus sunna da jama'a din da suke gaskiya kwarai suna jin daɗi ta suka zaɓar wani lamarin kuma suna makumannin cewa da allah ba na kai sun ga yamuwa duka daga kone na dai masu jin hausa ko kamarun ko ghana ko nigeria duka dai da ake jin hausa wallahi kwarai kun gama da yamuwa kamar na gaya muku da wuya zan yi minti goma a cikin jama'a in dai akwai yawa a cikin lahi ma magana da wuya a yi minti goma a tsaye ta bi kira ya gaba allah da wuya a cikin harami in dai akwai an baka ke wannan Niger, Nigeria, Ghana ko Niger da wuya kai mutu goma mutu wani ba wanda yana ganin abin da ake yi Allah ta muke mu a yan uwa ina ga darasi da na ƙarshe mun tsaya aya ta takwas cikin sotu zuma kayan na yan uwa akwai yan uwa da dama wanda suke neman ƙara darasi a cikin kwanaki da muke yi guda uku to gaskiya babu wannan dama eh gaskiya uwa a takaice za mu ci gaba da da muke yi da tafsirin juma'a da karatun suke suna na talata haka rajin sayanin ranar laraba in wa mai dalili a takaice zan gama kuma manhajin da nake bi wajen karatun aiki ne ba ƙaramin gaskiyar magana ni abin da ɗauka ma kai na zai tafsiri duk ayat da za mu zo da abin da yake da alaƙa na hadisi ko wani asar ban na so in kawo shi sai na bincike inda ya fito eh na san ya inganta ko bai inganta ba ban na in ba kuskure ba da abin da na kawo muku na hadisi ko mawufi ko marufufi ko wani asar ina da yaƙinin cewa ya tabbata bangaren hadisin da labarin da ya kawo ko wani hukunci ina gudun in kawo abin da bai inganta ba shi yasa kenan aiki ne jina idan na tafsiri duk inda na san wannan bayan dubin hanyoyin tafsirai abinda shi hadisi duk da ke wallahi na bincika bakin yawa ta bakin kokari na da hannu na kai in na gaba na gama kana kan hadisin ba na kawo shi sai na tabbatar da yadda ya sa gaba wannan haka na dora ma kada kuma mun taimako kan haka haka tafsirai za a ga wata aya ba duka ba wasu ayoyi sukan buƙaci tafsiri da yawa wannan malami ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza iya bukatar gaba tafsirai to abinda nake ina diba a cikin abinda na karanta don ganin al'umma masu jin ko masu hanyar sadarwa ba da wani malamin ba zai in fijirowa malam wani ce wani ce zai ci lokaci kuma shi mai yake suka bashi me yake dakatan magana shi mai jinka na kai nan in naka abin da bakin abin da karanta bakin kokari na a kada da fassara wannan aya wasu shi an ce a kaza ga me wannan akwai jan magana galle ga wanda yake almajiri ne ka yi tafsiri tana marfu mawazada habar kaza habar kan habar sun wannan shi ne fai fa'ida koyi wanda yake dalibin ilimi wanda yake almajiri ne zai karatu me sanin mu mutada mu habar wane ne wanda mun bai bukata fa'ida da yaji ba zai bi ba zai zai san menene shi ne zai bari mutada habar ko wannan kaza kaza ne shi da kenan bannin tsawaitawa wajen kawo labari ina diba bakin kokari abin da ya tabbata sai ka wannan shi sa kenan hawan mana shi ina tune wata mun tayi da dan uwan alaran ma aikin haji da muka je sai cikin malamai na Najeriya suke cewa da suke tambaye shi dai da za mu gamu Allah kai da Allah yake magiya mu je mu gamu su a darar kai mu je tana ga shi irin tafsirin mu nake birge su mun gamu da cikin malamai malamin jami'a ne a Najeriya malamin addini sai ki muna hira ita malam wallahi usulun ku da birge ita la ta duk tafsirin ku daga yin matata bin bai barin har mata shi ta masa bai barin tafsirin mu yace yanda mana muke bin takaita bin mulbin ta hanyar doguwa ce da yawa cikin malamai su ji tafsiri su rika yawo a rika yawo haka mace ma ina ki daga ina ka taso yace wannan nace shi dan uwa ce wallahi wannan muna cikin na da bishi da bani abukar gumi ne wallahi abukar gumi mai asalin rabbul asan daga nan samun darasi wannan mas'ala mai rabbul asan yan uwa rabbul asan na abukar gumi ya yi shi mai rattun azhan mana maido hankulan mutane ila ma'anin ƙura'an zuwa ga gundarin abin da ƙura'an ke yi kuwa gumi ya ce dalilin haka ya gane yadda tafsirai na malamai wasu isoshi wasu ruwayi masu ma tushe da labarin da sai hudun mutum daga cikin tafsirin da yake kuma al'umma tana buƙatar sanin ƙura'ani shi shi yasa ya nita duk wani dogon yawo ya saka tafsirin shi kun daidai yadda za a gane ma'ana alkur'ani ya ce wala wani muna shi shi na ɗauka wajen tafsiri na kun dai ɗan kuma duk mafi yawa masu tsoron bari kawai malami kenan me mutum ke ni na ka can suna da a bashi me allah ke ni da ya ce kana ba sauran labaru ba saboda da yawa ta kisa da yawa kuma kawo ta ko dogon labari kuma kawo shi saboda takaita abin kuma da kawo abin da ya inganta wani shi dalilin da kuke tsarin tafsirin mu to kaga wani ya bukata lokaci ya bukata bincike bai bukata gurin a ta ta karatu kullum a yi ba haka bane ba nasa abin da muka bada ya zama to ingantacce bangaren karatun da muke misali fike sunna in wani shi ma matsala ce fike sunna littafi ne ya kawo hadisi akwai sai na zaɓar mu inganta ba iya bukatar idan zan karantar wanda kai na da fatar in diba akwai da cikin mukarin ina diba ne na karɓar abin ta guda biyu makarantu in ta guda biyu makarantu ta guda kenan sai na di masajid kan wani mas'ala kaza in diba can in diba can tsakanin ga Allah abin da ga ya mai inganci ko ya tabbata nake kokarin kawo wannan mas'ala yan wasu da yawa kun fada a radio ko ina kawo yace a malikiya ma kaza hau suka ce min sa zan ce a malikiya ma a'a muna cikin wata al'umma ko mun su ko miki malikiya take da zuciya a wannan wurare ɗan uwa Allah ya taimake mu tun tashin kayan sunna ma malikiya makaranta kuma na kasa domin na imani tun kayan shekara 20 zai sama da shekara 40 baya wallahi a makarantar mu kwasa makarantar malamin malam zai ban uzuri bayyana in zamna tun da kai wanda ya kai a hemi ba kai sa'ana da wanda na yi wallahi zan bude a karin tun da hadari har zuwa masali wallahi da ta muke ba da kasar tun na saka abin baya tun muna ra kenan Allah sa mun karanci ina ga wani sai ce kamar ya ce wani yahi na yi shekaru wanda kai karanci akwai akwai akwai masu cewa wannan wannan wannan wannan tsohon yace na yi shi tsohon wanda kai ne na yi sattin hana daura sattin wadannan ba ya zo sai waya yara mu ce da yanzu an ji ma ana yi gaskiya an ji alhamdulillah kenan wannan fitin mun karance ta wanda ke mun hanyar sadarwa ko radio amfani farko kun da muka fara malamin gargajiya cikin musulmi malikiya ba sai mutum maka waya akwai malamai bisa da kanka sai suka ka bigi su haka suka haska dangana kenan wannan abin yasa kenan a yanzu idan muka wani turci muna diba in ya je da malikiya an kwace a ce a malikiya maka zai amma ga gaskiyar eh kai da kashin malikiya ka karanta eh ka karanta amma abin da karanta sai mu ce a malikiya ma kaza ne dan ka san kenan ya daidai da sunna kuma da sama ya mutu a wannan shi ne gaskiyar magana kenan hatta karatun suke da muke yi dole sai mutum ya ji ba ya tace abin da yake shi ne ingantacce ta koyi ba jama'a gudun zaune iya bukatar lokaci hatta wani rage sali shi ma akwai da sai yanzu kamata a tace a ciki iya bukatar shi ma tacewa kuma duk da wani makaratu ke wanda haka a takaice da ku dangana ku yi hakuri ƙarin lokaci bai yiwa a yi da hakuri wannan jin da muke da muke yi Allah sa albarka kuma Allah ce muke mu sai tambaya guda biyu guda biyu ɗaya yake cewa mata biyu gare shi da gida guda ne sai katanga ya raba sai uwar gida ta ɗauko gatari zake bai gari sai uwar gida ta ɗauko gatari zake fasa take fasa katanga ta ce ai da mai duk gidan da ne gaba ɗaya me yasa za a yi za a sa katanga tsakanin iya ce aka mai waya ya kira iya jin ƙarin gatari iya duk duk ana bugawa sai ce mata in kika tsara bugawa kan aurenki sai ta ci gaba da bugawa shi ne tambayar yaya auren shi ne tambaye ɗan uwa kwanaki na wannan bayanin cewa mutane ku bar garajen rataye saki da rataye wani aiki mace da saki kuskure ne saboda da wuya a yi da a tsira saboda shekin zai buga ta zuciya ta ɗauke ta ko da ba niyya take ba in suka kaza a kan auren ki wala ya gaza yi to yan wa lalle a nan cikin malikiya don su suke alƙalanci alƙalai su ne malikawa ne za ka je aure idan alƙali aka yi ƙara uwa ya suka yi ƙara don ma dafa na da suna ba mafi yawa ba da suna ba gara ya mata kamar ya kuma in gargajiya ne sun bi suna ma to an yi ƙara gidan alƙali an ce wannan aure wannan kalmar kai saki ce a cikin malikiya in ta yi kasa ke ta to me sa za ka yi abin da ke da shuba lalle mun muka bada fatawa akwai fatawa shi a cikin sassan da ta yi miya ran wallah yana kawo wannan mas'ala dan shugaban ibn hazm ma ta yi shirme ne ma ba take bane yace Allah ya sa take a hannun maza ka sa hannun mace wa ba ta take a hannun mace duk abin da ka take a hannun mace bai da shi ba ta ba wannan shi ka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayi ne wasu ko suwaye shi ke ga wadan bai daura da ba to shi zamu taimiya shi abin da yake cewa idan mutum ya mace in kika yi kaza a kan aurenki tsakanin shi da Allah bai shi kan shi ya ce inda ya hudu ba ni saki bai yayin da ya mata barazana kace wani aiki bai so ta yi ko ko ya mata barazana ya so ta yi wani aiki don ya sa ta yi in akan wannan ne a zai da su ka bani fatawa ta mu ce masu fatawa ta da alaiki don haka irin wannan fatawa ɗan tabbatawa ce kai za ba fatawa tsakanin da Allah an hadda amince uwa sun gani suna ba matsala wannan ba saki bane in ne ba ka yi saki amma me yasa za ka yi abin da ne da hayaniya sai mun ba ka fatawa a ungoku ko uwayen da kai mun sun ce ba suke kuna zaman banza haka suke ga dole kada za a aibanta ka aibanta diyanka me yasa za ka yi a takaice dai haka dan uwan kana yi na in ka fahimci komai uwan uwan sun fahimta wannan yan jefa ne suke kai kayan don kai barazana kuma barazana ba ta ci ba ya kai haƙuri kan kalin barazana mace wadda take jinin biki kwana nawa ne za ta fara sallah idan mai tsaya ba abinda ke suna rizkin musalama radiyallahu anha ta ce mata annabi yana raye suna jiran jinin biki iyaka kwana arba'in in yi wuce arba'in jinin rushin lahiya ne sai ta wanka ta yi sallah wanda shi ne abin da ke cikin fatawar la'ala simila ala
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه wannan aya ta biyu bayan labari da Allah subhanahu wata'ala ya ba na masu gama Allah da wani a wacce mutane da mun kida mun kare ta kare ta tsallake ta ba in ta kare shi ne kuma baya kenan ah, Allah yana magana kan bayan mun yi maganar matsayin mushriki ya gama Allah da wani wanda Allah ya ce kul kamata bi kun daga kale na kan asabun na kamar ku ji daɗi gwargwadon mutuwa sai dai dan wutan karshe zai dan wutan kafin to Allah ke bada misali shin wanda yake kafirce mu Allah wanda ya gama Allah da wani sun zo daidai amma huwa qanitun ana allai da sajidan wa qa'im sun zo daya ga wanda shi cikin dare yana nan qanitan ko qanitun malaman magabata ta malaman salaf ko tabi'ai sukan fata an tana dokan da'a tana dokan kaskantar da kai wannan daga cikin ma'anoninta asalin kalma ce ta ɗa'a amma tana zawa inda ta zo aka aiki da aikata su nan ya kasance ana magana kaskantar da kai a cikin tsayuwa a sallah ko a sujada gaba ɗaya ana magana shin wanda yake kaskantar da kai a cikin ana allai nan lokatayya na dare haka da masana cewa lokatayya na dare da kuma tsayyade ba tsakanin magaraba da isha ko kaza a kurin duka mai bin mai ibada cikin dare annabi ya ce ya mun da Abu Salihin eh wa cikin dare hali ne din tana kware tun farko babba na ce babu wata ibada sallah da Allah yake so ta nafila kama cikin dare dole ta kware mai muhimmancin gaske yace wanda yake kaskantar da kai a cikin ana allilin lokatayya na dare wani sajidan wa qa'iman yana sujada yana tsayuwa sujada tsayuwa aikin daga cikin masu mahimmanci a cikin aikin sallah an ce me yasa aka gabatar da sujada kan tsayuwa dan ganin sujada ita ce mai kaskantar da kai gaba a cikin sallah ba dan ita ake fara yi ba kenan cewa wanda yake sallah a cikin dare cikin halin kaskantar da kai da kuma sallah da yake ya hazarul akhirah iyayi duk tsoron kamun Allah ko tsoron azabar Allah gobe kiyama wa yarju rahmat rabbi kuma yana fatan samun rahama ta ubangiji wannan hali ne an ci cewa kirji aka ce mummuni dole samu duke biyu na tsoro da kwadai da shi ne halin annabawa bayan ambaci annabawa ya jero su da dama ya ce wadda kwayo da kunana ragaban wa rahama wa kanu lana hashihi annabawa kansu ana musu yabo ga wannan halin guda biyu ce suna iba suna bautar mu ragaban warhaba suna masu kwaɗa rama ta Allah kuma suna tsoron azaba ta Allah da tsoro da kwaɗai don shi ne kuku ke riƙi ba gumini damar tsayuwa kan ƙwahon shi ka kana tsoron azabar Allah ba za ka saba ma Allah ba kana ƙamnar rama ta Allah za ka bauta ma za ka yi abin da Allah ke so wani shi ne aka ce abin da ake bukata duk da cewa an ce a halin rashin lahiya mutum ya rinjayar da ɓangaren kamuna kamuna samun kamuna a wajen Allah bangaren kamuna to wannan hali kenan duk wanda akwai wasu aqidu da aka samu masu ganin cewa ai har ma ake cewa wanda ya bauta kama Allah don tsoron wuta bai komi ba wanda ya bauta ma Allah don san aljanna bai komi ba wanda yake mai bauta na kwarai wanda ya bauta kama Allah ba don tsoron wuta ba ba don san aljanna ba a ganin wata ibada ce daban ba ta Allah ba ba musulunci ka ta ba falsafa ce ta kan wasu bayan allah allah shi lashe da su shi ne bauta ta kware kana mai tsoro kana mai kware tsoron azabar allah da kwakwata mata allah to kaga wannan bai wa da mushriki dan wuta allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba labar misalin wancan da kenan ba yanda za a yi su zo daidai da mushriki da mai imani mai bautar Allah cikin halin tsoro da fadi haka ba yanda za a yi a daidaita jahili da malami ba a daidaita mai ilimi da marashi nan cewa duk da mun san maganar ilimi a shari'a a musulunci ba tare ilimi a ka ba aiki da shi cikin suna bin maja a nasarar sallallahu alaihi wasallam yana magana sai ke cewa zalika shine warful ilmi a wannan abin zai kana lokacin da aka ɗauke ilimi sai ɗaya cikin sahabbai ya rasu da ɗaya kafe wa rufar ilim muna na ƙarar ƙoran wani kuru abu na'una abu na'una wai kuru abu na'una abu na'un gaskiya su da za a ɗauki ilimi muna karatun ƙur'ani muna karantar ɗiyanmu ɗiyan masu karantar da da ɗiyansu annabi ya ce suke da suka yi da iyali bizu uwa ka ta asara ka ma'ana ta yi kamar mace ta ta tsawatarwa ya ce da ina ganin ka a madina kana shi masu hankalin mu ne da ka yi gani da ka yi zaka tunani ina maganin kana shi masu hankali a madina ya ce yo ya ce ba ga yahuda ba da nasaru babu a taura babu injilar babu ƙur'ani babu a taura babu injilar su shi kenan shi ne maganar ilimin nan ya ce aiki da ilimi shi ne ba tarin ilimi ba da ake magana ba a aiki da ilimi shi ne ilimi ko mun karatun da kai ƙur'ani a kanka hadisi dubu ɗari a kanka an ba aiki shi ne da Allah mai izini ɗaya sai shi ka wajen Allah ba ma gama haka abin kenan ba ilimi aiki da shi don an kun ba bayan an yi magana aikin an aka kama labari wanda yake tsayuwa dare da rana iya kaskanta da kai iya kwa kaga aiki ne ko ba ku ilimin bane ba aiki suke haka Allah ce ba sa zarwa daya ala kulli hal da mai ilimi da jahili ba ko akan mai ba zawa daya amma innama yatazakkaru ulul albab wannan bayan da Allah ya buga misali ne Allah ya buga ci amma mai gane misali ya mai hankali Allah sa musulma ta hankali ci gaba da
قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم Allah subhanahu wata'ala na ba manzon shi umarni kai wannan kira ga bayina wanda suka yi imani cewa ittaqu rabbakum ku ci gaba da jin tsoron taka doka ta Allah ku ci da wasu imani nan kenan takawa an ce shine mutum ya rayu cikin takatsantsan ka yi imani da tabbas ka yi imani da Allah da manzon Allah amma na bukatar rayuwarka ta zama to daban ce da mara imani shi ta kawa ta ka tsantsan akan rayuwa daya cikin magabata da bada misalin ta kawa ita mutumin da yake cikin daji ga duhun dare wuri da kwalabe da kaya da da mucizai da wane ne aka ce zaka jiya ka ga dole in zaka dora kawai kana riba na ka tsora ta duk fatin kana diba an ce mai imani layin da zaman cikin takasansa in ka ɗauko loma za ka yi bakinka daga ina ta zo layin daga ina wani loma ta zo ya kawo kanka na ciki kenan idan mai imani ne in ka tabbatar da ba ta gaskiya ba ce zalimcin haramun da ka aishe ta a gefe wanda ka mutu da yunwa da mutu cikin haram talauci ka shi ya yi ba da yi ba da kara cikin haram ka cike yake za ka yi kira kawai tutsa kaya ba su za a wuce da mutu zuwa ne tutsa ce da kayi awa ɗaya yawa za ka fara ci na haka nan kaka ba kan ka wani ka ci a shirin mana wata abu gumi ke ta nan walla ya ce ka ci da sa a kanwa wannan ya ci koyi da kashi minti ɗaya yawa daga ya huce ya ƙare saura kuma labari sai ka ɗauki kashi haram ka cika ciki shi ya ci halal kuma duk amfani yawa ci yawa mai yi samun gitar na taɓa yawa ce ha kenan kakka damu da maganar haram kenan na maganar ta katsatsa idan abinci ka ɗauko daga ina zo za ka yi tafiya ne ina ne za ka duk a rayuwarka mi za ka hori ta katsatsa a kan bakinka Allah ta mana fiye mun tsaurin illa da zai rike bar'atu kai wata halitta ce da ake kontrole ake binka ɗan adam balle Allah sa ka balaga halitta ce wanda ana binka sau da kafa kaka gafala ana bin ka sau da ƙafa da kake kudi da kake aka ta kuma da takarda a rubuce an ta da rike ba a wanda ba sa rabuwa da kai wani shi ne kenan mutum kenan rayuwa sun takatan ba ka ce ya bayyana duka imanin kuce da bari jin tsoron allah mun shiga mu sakamakon jin tsoron allah ce lallazi na hasanu fi hajji duniya hasan duk wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawar sakamako suna da rayuwa kyakkyawa ta a duniya ta a duniya Allah zai ba su kyakkyawar rayuwa ta ka koma ga dashi ba kyakkyawar rayuwa shi ne kenan nan jan hankali mutum ya yi aiki na kwarai alƙawarin Allah ne zai ba da kyakkyawar rayuwa duniya da lafiya ya ce wa arjun la wasi'a ya yi magana cewa da'a da muhimmancin da'a aka samu lokaci cikas ga ɗan adam iyawa garin da yake bai zama bautar Allah imma rinjayen kafurci ko rinjayen al'ada dai baka damar bautar Allah kare lokacin Allah ba ka da dama to ba uzuri ba ne Allah ce wa arzun da wasi'a ai ba garin gobe kaɗai a duniya ko ba ƙasa ka wuce kaɗai ƙasa ba ka ne wani gari ka ne wata ƙasa don ka samu wannan aiki ne kaka ka hujja da garin Allah ya buɗe ƙasa tana da wari kuma ba kawai na bane yake da mutane kullum a kowane bijir a duniya duk inda kai ka sama baka zama ana tsawon Allah ne kenan kaka ka uzurin garin ba dama ga wata Allah ka hakura a ka kaura in ba dama ba dama ka bauta ma Allah kai abin da Allah ke so ya hijira ka bar garin ana magana kai karar kanka ba ka dama kai to ka bari gidan unguwa ce menene in har ba ka dama aiki na da zai hana ka cikar to ka kaura ya ce arzun lawa sai kasar Allah tana da fadin gaske innama yufa sabirun ajarun ajarun da gairin sa Allah ya ga maka sakamakon abin lalle akwai wahala barin gari da ake kwari akwai wahala kwari akwai mushkila to malaka ya ga maka Allah na cikawa masu haƙuri lada yace da gairin sa ba tare da lissafi ɗan wannan karin magana ne akwai abin Allah bai sani ba a nan na ba za a jibga ma lada mai yawa gana ke da fari ai babu nan da zai yawa ba na ana maka ke daraja da laja mai yawan gaske dan an kama magana masu hakuri din lokaci da yawa aikin ibadar Allah wani to zai yi ma wani ibadar ma hana ko ba mai wahala irin barin gari barin kasa ko barin gida abu ne mai wahala gaske hatta ibadar kanta iya da wahala gaske shi yasa balle yan wa zan lalata zamanin da yanzu za ga musulmi ne kana kasa musulmi musulmi ne kowa ba amma ga bangaren suna garin da wuri ko shirka ta ma mai dole ya kai ko bid'a ta ma mai dole ka baka iya suna haka akwai wahala duk da ya suna cikin tsakan gargajiya da wahala duk zaki ya fahimci suna cikin gargajiya akwai wahala to ka ji mu ya kula da shi wata ruwaya wadda ina ga ruwaya ce da aka ce Abu Dawud ya roto haka Imam Tirmidhi haka Abu Dawud ne ruwaya tana da inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن من ورائكم أيام السبع الصبر فيهم مثل قبل أن الجمع ذلك تيوا زيزو أبان يوم نال سابي وسقوا لكي نا حقولي sai an jimri ya ce mai haƙuri a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa a gaba wahala shi wasu misali kamar wanda ya rike garwashin wuta wahala kuma bayan shi ce yace lil amil fihim mislu ajr 50 rajulan ya'maluna misl amali wanda ya aiki a wannan zamani a wannan lokaci ko a wannan wuri iya da ladan mutum 50 da suka yi aiki irin wannan aiki ne shi ba ibnu maja haka imam tirmidhi cikin abu dawud sai yake karawa wanda yace ya rasulullah da kace mutum 50 ya ce rajulun minna a minhu ladan mutum hamsin namu ko nasu ya ce a'a ya ce minku mutum hamsin da minku ku nan wannan hadisi ya kawo maganu da yawa a kenan yan baya sun kai hasin sahabai magana ba haka ba ce magana daraja ce da ba a nan maganar aikin aikin ba darajar sahabi hamsin ba wannan aikin ɗan wani yanzu an gama rayar suna annabi yana tare da suna raye akwai suna tare da gaya suna akwai mutu goma kan dan ga suna annabi yana raye tare tare da bakar madina akwai mutu gaya suna amma an zuwa akwai mutu da abin da yawa ana yin wahalar da ladan ba da nemo wani ta kai lafa wata an ce ma sabiya ya fi sabiya musu a'a girman lada a mai za a limka masa lada na mutum hamsin a kuna a wancan zamani saboda wahalar aiki a wancan zamani na neman warkar da cikin kaga ibada tana bukatar haƙuri sai Allah ka cewa iya cikawa masu masu haƙuri lada cikakke ba da sai na Allah ce gaba قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين نعم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين نعم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين wannan an san eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tsakiya ta Qurayshawa mushrikai wanda sun nema ta hanyoyi da dama na jan hankalin shi akan bautar wannan abin da ya isko ana yi a garin su uwaye da kakanni da neman zama layi da haka kan al'ummar shi ya zo shi ma a yi da shi shi Allah ke ba shi umarni ƙul da ya musu inni umirtu an abu don ni da kuke neman wannan abin an mana umarni an bauta ta ma Allah kuma bautar Allah mukhlisan da huddi ai su ma ƙwarisha ba sa inkarin bautar Allah ba sa matsala wajen bauta ma Allah a ba bauta ma Allah shi kadai sai an mata hanyar wasu shi ne matsalar su shirka harkar tarayya ka asusiyan Allah da wani to amma wani in bauta mu Allah mukhlisan ina da ikhlasi jira ba na zama Allah da kowa ko da kowa duk addini na Allah kadai akan wannan kuma ko amintu an akuna min awwal muslimin amma mun zamto ni ne gaba wannan kuma ni ne gaban haka kenan in faɗi kuma in shiga gaban wannan lamarin kadai ta Allah ne ba Allah ce gaba
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد قل الله أعبد مخلصا له ديني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wannan abin da kuke shirin yi ni kai na matsayin na manzo na Allah ina tsoron in har na saba ma ubangiji na yi abin da Allah bai so ina tsoron azabar Allah a rana mai girman ranar kiyama ki matsayin na manzo Allah bai hana Allah ma azabar inda bar hanyar Allah abin kenan Allah shine ubangijin kowa kuma ni ma bawa ne na shi in na saba mishi zai yi mun azaba magana kenan ulillahi a'budu ta ya musu kurin ni Allah kadai nake bautata wa kuma mukhlisan da dini addini na gaba daya kenan ba maganar abinda kuke nema na ayi na ku ayi na wa azab ala addini na gaba daya Allah kadai nake bauta ba na zama Allah da kowa da haka fa abudu ma shi فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
ya ce Allah ya ce fa'abudu mashitu ga gaya musu ku bauta ta ma abin da kuke so. nan ba wani Allah ke ba bauta ba. na shi yanzu tahdi ko takadi na akwai kamace a maka kamata karɓi yaro ku kubce ma ko dan zargin aikin ba dan an so kai bane ba mana ku bauta mata ainihin ainihin sinki su kurin da an koma ainihin nasu tunda sinkiya ta gaya musu fa abudu mashitu to ku biya abin da kuke so ku yi abin da kuke so amma ga musu qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa alim yawm al-qiyamah ga musu tabewa tababbe na hakika ba tababbe da ya kai wanda ya yi asarar kanshi dan ya halakar da kanshi ya yi asarar kanshi gobe kiyama dan cewa gobe kiyama ko da an shiga wuta ai kaga cikin nimar aljanna Allah subhanahu wataala cikin ya gyara ma ya kyautata ma 'yan aljanna rai ya jiyar da su daɗin aljanna da ce wadda zai amur wadda kun tabi imanin والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
Allah ce wallazi na amanu wa tabatun zuriyatun bi iman dole suka yi imani zuriyarsu iyalansu suka bi bayan su da su ma suka yi imani irin nasu alhaqana bihim zuriyatun wa ma'adna min amalin mushrik yace za mu gama su da zuriyarsu kuma ba tare da mun rike ladan na gaban ba nan wace kudin murbi za su barhim nan menene in wace rahama ta Allah iyawa ta samu da kololuwa a aljanna kuma matarka ko ɗanka bai kai ba aiki irin naka to ina jin daɗi kana aljanna matarka tana wuta da tana ƙasa da kai ba a gama kuri guda amma duka suna guda suna aljanna to Allah dalilin matsayin na sama ya ɗauki na ƙasa ya gama da na sama ya ko gidan ta gani ka eh ka samu haka nawa ka samu nawa nawa da yawa da yawa aka samu mata masu da Allah amma mazan babu a ka ko gida a sama to an bar miji a ƙasa shi ne aka yi aka yi gida haka kika kai ne a sama sai aka yi tadiya haka wani ne daga cikin rahama kyautata ma yana aljanna to wannan amma su ɗan wuta Allah raba su yake da iyalan ko a wata musu da musu magana ke nan ce ga ya musu taɓaɓɓe wanda ya asara kan shi da iyansu gobe kiyama ala dalika huwa al-khusran mubin bayan jan hankali yace wannan kiyama da tashi kai a samu kanka a wuta a raba ka da iyalanka ce wannan shine tabewa bayananna kenan nan muhimmancin tauhidi ake da ta hadarin gama Allah da wani Allah ce gaba
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون na'am Allah ya ba labarin wani abu daga cikin azabar Allah ko ta wuta yace lahum su yan wuta suna da min fawqihim zulal min zulal min an suna da inuwa ɗaya sama ɗaya ta wuta kina wuta ɗaya sama ɗaya linki sama linki sama haka yace wani tafi zulal kina wuta sama da ƙasa azaba sama da ƙasa babu wani geji wanda babu wuta a cikin shi ba wani wuta murhu wace wata tsarawa da ƙasa a ta kowane ɓangare sai wata ruwa ya masalatar ke gaya mana irin hadarin ko girman azabar da mutu ke sha ita musu kita masu habai laukani fi hadar masjid rajulun min ahalin na ce kunga a wani masalacin inda akwai mutum daya a cikin yan wuta ya ce talabar zumin azumin sai kuma ato alif awai zidu ya ce inda a nan masallacin ya ce za a samu mutum dubu mutum dubu ɗari dubu ɗari ba dubu ba mega ko sama da dubu ɗari a wannan masallaci aka za a bayar mutum dubu ɗari ya ce wafi mutum min ahalar a cikin dubu ɗari a masallacin ɗasa mutum guda ɗan wuta to ta nafasa ya yi lumhashi guda guda gurin fa a sabon zalika wannan lumhashi ya same su ta lahatar masu kamar fiye ce wallahi masallacin zai kone da ya ci gaba daya wannan ruwa in tarki mutum ta tabbata kan haka ji abin ma kun yi lumfashi kurum shi ya yake ciki kuna lumfashi shi na ne ce mutum dubu ɗari a masallaci ya ce a samu ko sai ko sun ƙara kan dubu ɗari ya ce mutum ɗaya ɗan wuta ɗaya ɗan wuta ya ce yi lumfashi guda lumfashi shi ya taɓa su ce duka masallaci da jama'a duka ya su kone gaba ɗaya ka tabbata akwai azaba da girman gaske wannan shi ake ban labari wa lahum min fawqihim zulal inuwi daga saman su na wuta wa min tahtihim haka daga ƙasa akwai inuwi zalik yukhawwifu lahu bihi ibada wannan labarin na wuta na wuta wuta haka Allah ce wannan Allah iya ba iya tsoratar da bayi ne su san irin azabar da take jiran kangarau shi na ba ana baka an kaɗan ne ana baka don a tsoratar da kai kai hattara kai hattara shiga wancan gida gida da wuta shi Allah ke ba bayan shi tsoro akan wannan gida ya ce kuma ya ibadi fattaku Allah ya kira ya bayi na ku ji tsoron azaba Allah sa musamman su tsoron azaba Allah ce gaba
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
Allah ce wallazi da shi tana buɗaɓut an yi abu duk wanda ya ƙaurace ma ɗagutu bautar ɗagutu ma ɗagutu duk abin da aka ba shi haƙƙin Allah Allah kaɗai yake da haƙƙin rukuki sujada dogara rantsuwa duk wannan haƙƙin Allah ne baka da damar kama wani Allah duk abin da yake ba a kiran kowa addu'a wani ibada addu'a ita ce mazun surutun ibada ‘yan wannan rashin karatun tauhidi an waye gari mutane wani aka ce ibada kun sun sallah ce a kai kiraye wani ko aljeri balle ma masu ganin kiran wani don lalace ‘yan wa'an waye gari a yau ne musulunci shekara wajen dubu da kusan rai wa amma a yau a samun musulmi wani ganin halicci ne wani kiran wani shehu kiran wani wani iya maka wani abu kuma iya da wani imanin haka kuma ya kira na haka abin ya kai gayo jahilci ya kai gayo ko malami na addini a kare kama da sunan lakani ko wani aiki za ka ga wurdi ne amma kuma sunan aljani ake kira ko a ce ruhani nawa duk wani mamun a cikin maka taso wurdi ne in ma a ce rauƙa ko haka ta yaƙi ko damta yaƙi sunaye aka aka shirya ba su da asali ƙur'ani ko suna ka ce wani sunan ruha sunan ruhane ne ka zamna ka yi arwalla ka yi sallah ka karkace alƙibla kana yaron ƙari ya damta yaƙi ya haka ta wallahi ma yau ma a kuma wallahi yau ma a kuma shi mu da yada gawar dama ya yi ne lajiyar na gowar da ba na wani abu ne sauƙi abu ne wani kalaka ya ce laƙari laƙari ne kana kira wani shi kuma ce yanzu maka a ai wannan abin kace wannan ai aljanu ne masu imani kada yanzu ko to ka kira malaka jibril jibril ya jibril ka wuce ba a kira jibril ko ka ko sarafi an su ma bayi ne na Allah ba a kira kowa ba wani malaka da a kira da matsayin shi ya ce masa wannan sunayen ruhanai ne masu imani aljanu masu imani ne to duk wanda kira ba Allah ba ka huce ba kira kowa sai Allah shi ne kenan da abin da ka bashi ake alafin tsagutu ne magana kenan ya ce waɗanda suka kaurace ma tsagutu a kan bautar shi ba sa bautar tsagutu wa ana ruhu ilan ba su sun koma ga Allah kaɗai kenan masu tauhidi ne masu ikhlasi da aka yi bayan addini bautar Allah kaɗai suke to waɗannan bayi fa bashiru lahumul bushara suna da albishir na musamman daga fabashir ibadi ka ba irin wa'annan bayi na albishirkin ma'ana gidan aljanna take sifarta su allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa'annan bayi ma masu imani wanda za su shurari magana kuma su bi mahi kyawun magana wata misali Allah subhanahu wa ta'ala na cewa jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha faman afa wa asala wa ajru ala taqwa inna lillahi wa zalimin Allah ya ce sakamakon munanawa munanawa ai wannan an baka dama idan aka ma kutubo karama kutubo aka ma aka ma karama kuma me aka ma maka dama karama dan su sai sayi'a duk abin da aka maka kana da dama karama Allah ya baka dama kuma kai ne ba amma yace faman afa wa asala Allah ce wanda ya yi yana musu a gyara fa'aduru wa Allah Allah shi da mai lada na musamman a wajen Allah kaga an baka da wani kiran bayi su suna ɗaukar mafi kyawu duk in suka yi mu suka rama ba su yi laifi ba shi ma kenan wanda suke ɗauka suke bin mafi kyawun magana daga cikin tafsir ma mali ulaika allazina hadahum kiran wannan bayi su ne wanda Allah ya shiryar da su Allah sa ma Allah ne wa ulaika humul ulul albab waɗannan su ne da ake magana masu hankali su ne ulul albab su ne bayi masu hankali Allah sa ma Allah masu hankali Allah ya ci gaba أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار نعم التي أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار نعم يا شوى كاين هكا بكرا ككدام wanda ya ki imani Allah ta manzan shi shin wanda kalmar azaba Allah kaza dan wuta ne Allah ya riga mai kunci ba yanda ka iya da shi ko kuwa za ka iya tsamar da wanda Allah ya kunci dan wuta kai wuta shi yadda barka iya ke tun da barka iya tsamar da dan wutar ga wuta haka barka iya shi da wanda yake fatacce da tun ala nan da kansa da kai mai wa'azi kai wa'azin ka kai hudu kake mai rabon shirya ya bi shirya mara rabon bayan da kai da shi annaba ma ya ya bar wasu annaba sun zo sun bar wasu na yawan labari ya ga an gwada mai annabawa wani da jama'a masu yawa wani kaɗan ke ba labari dai har ya ga wani annabi ya zo ya kira ya koma kala shi kadai ba wanda ya bi shi to wannan ma ka ce bai ke madawa a ba kira bace ba mutane ne ba su da rabar shirya amma shi ya san ya sarke na shi idan kai ma ka sarke na ka yace lakin lakin لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم أما ها waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu masu imani su lahun gorafin hukira goraf mabaniya ya ce suna da benaye birdin hawa hawa wani saman wani kuma ce mabaniya ba wadda bana haka shi a gine ginannu ne amma gini ba na birgi ba da laka ko sabinci ko ƙari na gaba labarin akwai na zinariya akwai na azurfa kai hama da nulu domin yi tsadar wani abu tsada a duniya lulu ko na mun karanta na sanar ke cewa dan aljanna ina da wani beni mai tsawon mil ba kilo ba ba metar ba mil sattin sama sittuna mil wannan ruwa bukari da musulma kawata sittuna mil fi sama wannan gida guda sama kilo sattin mil sattin tsawon wace wannan tafiya halu hawa sama hawa ya ce ko'ina ma sun shi ne wata ba ta san wata ba sai kai kasansu wani wata na fita milulu mu jawafa beni ne na lulu wani aka raya da ke ba rugi ba da sumunci kwana kwakwari lulu ne mai wannan tsawon gaske shi makaranta abu ana ganin wannan tsawon abu irin ɗan fitowa daga wata ƙarshe ya sha wuya ya sha wuya ya wuto ya biyo ta kan wannan gida za shi gidan aljanna sai faɗi su daga ta yaran bi jiki Allah ne jiki Allah ne dai da ba Allah ba Allah bane gidanka ne tashi tashi gidanka ne kawai ta dan Allah kai mu aljanna akwai shakka ne Allah kai mu lahiya yace suna da ghurfa min fawqiha ghurfa suna da benaye ɗaya kan ɗaya mabaniya kuma ginin a gine-ginen ne ne ta jarimin ta amma kuma wani gidaje duk tsawonsu jiwansu ruwan ƙoramu da aka wadda da zuwa madara duk wani giya lahira kowane yi hawa ko'ina ruwan ƙoramu na yawo a wannan gidaje ta wannan hawa wa'adar Allah suna zaka ce kai kai mafajin komi wannan alƙawali ne na Allah yawa bayan shi kuma la yi kun nufin nan Allah ko bisa a Allah ba mu damar aiki don samun wannan gida Allah haɗa mu a wannan gida na aljanna da mutum zama aljanna ne babban tildausi Allah haɗa mu a cikin babban su gaba da wannan shi ne kamar na kamata mu tsaya ganin lokacin ya tafi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته